بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من سادوا وأن سافيا من البركة safiya ce ta asabar 27 kenan 27 ga watan safar hijira na da alif 444 daidai da 24 ga watan tara shekarar 2022 miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda a cikin garin saminaka a inda muke gabatar da darasi a cikin daura da muke yi da littafin al'ilaju bin ruƙa min yin kitabi wasunna kamar yadda muka sha bayyanawa wannan wani karatu ne wanda zai iktirahinsa don mu karanta ya zama cewa muna da wani nau'i na likitanci na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a gidajenmu da wuraren sana'o'inmu wanda in Allah ya yarda mu da kanmu za mu amfana sannan kuma za mu amfanar da sauran al'umma da wannan karatun insha Allah ta'ala muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da dukkanin masu saurari baki ɗaya wannan shi ne majalisun da na sha hudu? sha uku sha hudu lalle an lula majalisinmu na goma sha hudu ina da na su mai mai hatima ne amma kuma kaga abin sai a hankali wasu ba sa san a yi hatima littafin nan jiya da na ce wani ina ganin za mu yi hatima wai cap ina kafaji to karatu dai komai daɗinsa ne zai ƙare ko kuwa malin ya ce alhamisa ashar na goma sha biyar العلاج بالحبة السوداء yin magani da habbatu sauda habbatu sauda wata tsiro ce wacce Allah subhanahu wataala ya ainihin wato halitta wata a ce bishiya ce ko tsiro wanda yake da wasu 'ya'ya baƙaƙe kuma galibinta tana fita musamman a wasu ƙasashe masu yawa a duniya ba sai mun ambaci cewa ƙasa da kaza da ƙasa kaza da ƙasa kaza ba almuhimmu dai ana kawo mana ita nan muna amfana da ita mu a gida Najeriya an gane wannan to ita wannan habbatu sauda din wasu ƙwayoyi ne baƙaƙe sunan su ma kenan baƙar ƙwaya tace alhabba ƙwaya kenan as-sauda kuma mene baƙa kenan baƙar ƙwaya wacce take da ainihin wato dauke da magunguna masu muhimmanci a rayuwar dan adam ina fata an gane tun da aka halicci duniya dan adam bai san wani maganin da ya kai habbatu sauda ba an gane wannan ai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda malaman hadisi suka rawaita a littafan tibbu a tibbul islam littafai na likitancin musulunci waɗannan malamai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sun fitar a cikin kitabu littafansu kamar sahihul bukhari a cikin kitabu tib imam muslim kitabu tib imam tirmidhi kitabu tib imam ibn maja kitabu tib ma'ana duk waɗancan littafai da aka rubuta na aljami' da as-sunan muka ce aljami'a shi littafin da ya tattaro komai tarihi ne bayani game da sallah ne azumi ne zakka ne da sauran abubuwa irin waɗannan ka iya cewa sahihul bukhari aljami'u dama sunan shi kenan asali aljami'ul musnad an gani shi ma littafin imamu muslim shi ma sunan shi ne aljami'us sahih aljami'us sahih sunan littafin imamu taimidi shi ma aljami'us sunan an gani ma'ana suna da sunaye banda sunan da aka san su da su sahihul bukhari sahihul muslim akwai asalin sunayensu da su waɗanda suka rubuta suka sanya musu to sun tattaro bayanai da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman game da abin da ya shafi falalan wannan tsoro mai albarka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kansa ya ainihin wato ya sanya wannan tsoro din albarka an gane wannan ko yawwa to bari mun karanta nassin da yazo a cikin nan tukuna qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce في الحبة السوداء شفاء من كل داء أتكن حبة السوداء أقوي وركا قوة لإرن توتا إلا السامة سيدي متوى سيدي ميني سيدي متوى معنى حبة السوداء ذات ودن أدم ما قنن قوة لإرن توتا ليكي فاما لشيء أدكنسا in ka an yi amfani da ita ba a warke ba to mutuwa ne yawan mun gane wannan mutuwa ne Allah madaukakin sarki ya samu dace daga jama'a wannan habbatu sauda din tana da matukar muhimmanci dan Imam Bukhari habbabi ya mata an gane a cikin sahih littafin sa isin ya masa suna babul habbatu sauda babin da zai bayani game da habbatu sauda ya koro isnadinsa har zuwa ainihin wato kan sahabin da ya rawaito a wannan ainihin wato a wannan hadisi an gane wannan ko yawwa bayan wannan har aka kai wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da su ta ji manzon Allah yana cewa injina na Aisha inna hadhihi alhabbata sauda shifa'u min kulli da lalle wannan tsuru na habbata sauda yana maganin kowane irin cuta illa sama oke illa min asami sai dai kawai na mutuwa aka tambaye ina na Aisha wa masamu me kuma asamu tace almaut mutuwa an gane wannan ko tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan an gane wannan to ashe wannan ya nuna maka muhimmancin yin aiki da wannan ainihin wato tsoro wajen min wajen yin magani da kuma ainihin wato neman lafiya akwai malamai da yawa da suka rubuta littafai musamman akan abin da ya shafi likitancin musulunci da kuma bayani game da ainihin wato magungunan da habbatar sauya take yi an gane wannan ko wanda ba mu bukatar sai mun koma wannan littafin gaba ɗayansu bayan wannan akwai hadisin abu huraira allah ya ƙara mishi yadda abu huraira ya ba su labarin cewa annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya ji manzon Allah yana cewa fil habbati sauda shifa'u min kulli da a cikin habbati sauda akwai waraka ga kowane irin cuta an gane wannan illa sama sai dai me sai dai mutuwa an gane qala ibn shihab ibn shihab yace as-samu abin da gibi as-samu al-maut ita ce mutuwa wal habbatu sauda ita ku habbatu sauda din nan ashuniz ana ce mata ashuniz ma'ana ana son a nuna maka tana da sunaye mabambanta ya danganta da ainihin wato ƙasan da ta fito ko kuma yankin da ta fito lugan ashuniz yaren mutanen ƙasan iran ne mutanen yankin farisa suke ce mata ashuniz an gane wannan ko ana ce mata alkamunul aswad ana ce mata alkamunul hindi an gane wasu malamai suna ce mata alkhaldal wasu na ce mata alhaibatul khadra an gane wasu na ce mata samaratul batn ga sunan dai to ana ce mata ashuniz ana kiranta da sunaye daban-daban mutanen masar suna kiranta da wani sunan daban an gane wannan ko shi yasa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad yake cewa a juz'in da ya ware mai suna at-tibbun nabawi yake cewa wa hiya kathiratul manafi' jiddan ita wannan abbata sauda din tana da yawan amfani tana da amfani mai yawan gaske an gane wannan sai yake cewa wa qawluhu shifa'un min kulli da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waraka ne ga dukkanin cututtuka gaba ɗaya rankatakaf sai ce mislu qawlihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala ne tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana rugurguje komai da umarnin ubangijinta ma'ana kullu shay'in yaqbalu tadmir wa nawairu duk abin da ke iya karban a ruguje shi da makamantansa an gani to tana iya ruguje shi ma'ana wa hiya nafi'atun min jami'il amrad al-barida habbatu sauda tana magance dukkanin matsalolin ciwon sanyi wanda asali sanyi ne yake haifar da wannan cutar a jikin dan adam وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة sannan tana shiga cikin waraka game da ciwon da ɗabi'an zafi ne yake haifarwa a jikin ɗan adam aliyabisa kuma wanda yake busasshe bil arab an gane wannan ko sai ce fatu sani kowal adwatil barida arradubata ila ilaiha bi sur'a bi sur'at tanfidiha ila akhdhi yasiriha yace idza akhadha akhadha yasiraha yake cewa sai ya zama cewa za ta karfafa dukkanin wasu magunguna waɗanda suke da ɗabi'an sanyi zuwa gare ta wajen sauri da gaggawa wajen zartaswa idan aka ɗebi ɗan kaɗan daga cikin habbatu sauda aka yi amfani da shi ma'ana dai mala ya ɗan kai wata duniya ta likitanci duk wanda ya haka likitanci ya pharmacology shine al-adwatul mufrada alaci ya san cewa akwai abin da ake kira da suna magani to shi kuma maganin nan bangare bangare ne Allah ya samu gani to abubuwan da ke haifar da cuta a jikin dan adam suna da yawa amma dai bari mu dauki guda biyu akwai zafi akwai me akwai sanyi mu ɗauka mu ɗauki sanyi wanda shi ne muka fi fama da shi yanzu wannan abin da nake cewa a bani sun ma in share majina cutar menene sanyi ne ko yawwa yanzu idan aka kawo maka ruwanin sanyi sai ka kasa sha me za ka iya zubawa wannan ruwan sanyi zama ya samu daidaito a cikin lokaci da za ka iya shaka amfana ban ji ba ruwan dibi ko tsaye kun gano karatun ashe zan je da ku to anan duk wani maganin da zai zamto yana da ɗabi'an zafi a ɗabi'an shi maganin wanda kana tashi a bakinka zaka ji ɗumi ko zaka ji ya fara fasa ƙofofin iska ya shiga nan ya shiga can kamar misali sanya ta mu ta Najeriya sanya duk yadda kake mara ko ɗan buɗe ta aka yi aka ɗan yi mata haka idan ka ɗan shaƙi wannan me yake cewa tururinta ko kuma a'a ni a'a ba ƙamshin ba yawa ƙurarta yana shiga hancinka me zai faru eh zai je activating ɗin jijiyoyi kawai sai duka ji ka fara to atishawa dama asalinta atishawa asali cushewan wata hanya ce daga cikin hanyoyin iska da ke jikin ɗan adam shi ke kawo yin atishawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi yana cewa atishawa daga Allah take atishawa daga wani take daga Allah take an gane wannan sai kuma me hamma kuma daga shedan ne an gane wannan ai to ma'ana lokacin da kai atishawa din nan wasu hanyoyin iska da suka ciccushi akwai chocks ko in ji ana jan mai chok ne saboda yana cunkushewa ne wannan chok din shi zai je ya bude hanyar iska ya ba ya ba mai dama ya shigo domin injin ya amfana kun gane wannan to chokin din da ake samu hanyoyin iska suka zo su daddode su rufe wata majina za ta ta rufe shi yasa kana shakan koran sai ka ji kawai ka ji ba ga gana ka lafiyar kalau kana shakar da ji majina ta fara zubowa saboda dama akwai da taji ta dankare a wani bangare daga cikin bangarorin jikinka mun gane wannan to kamar haka ne ita ma habbatar sauda take tana yakan dukkanin wani nau'in cutar sanyi mu ko hausawa an jarabce mai cutar sanyin nan babu gidan da babu ita sanyin mara ne sanyin jiki ne sanyin gaɓoɓi ne an gane wannan ai sanyin makogwaro ne da huhu kowanne muna fama da shi babu gidan da babu wannan dalilin yasa kusan galibin al'ummanmu da muke rayuwa musamman waɗanda suke da iyali ba sa iya bin buƙatar iyalansu saboda matsalar cutar sanyi ita matan cutar sanyi mijin cutar sanyi ƙananan yara sanyi manya ma sanyi kowa sanyi an gane wannan ai to shi yasa to ita kuma habbatu sauda ita kuma tana da mene ita harrun harratu ne kuma yabisa kusan akwai zafi akwai sanyi kai zaga akwai sanyi mai danshi akwai kuma sanyi mai bushi da za ku yarda da wannan la'alla abu ne mai sanyi amma kuma zaga yana da mene a tare da shi ɗanyantaka za a kowane abu ɗanye-ɗanye a tare da shi misali mutumin ke fama da ko take fama da cutar sanyin mara galibi za ka tadda sanyi ne amma mai mene ban ji ba mai danshi shi za ke fitar da farin ruwa ko wani koren ruwa wani mai ɗoyi wani mai yauki wani kaman wani kaman majina-majina haka wani kamar koko saboda kauri an gani to maganin da za a iya sha ya magance wannan matsalar shine sai an yami sai an nemi wani irin magani sai an nemi harun yabisun maganin da ke ɗabi'ar zafi kuma ya zama busasshe kaga nan idan zafi ya je zai kashe sanyi sannan ɗabi'a ta biyu ta wannan bushin za ta warkar da me wancan danshin da ke wannan wurin to haka likitanci ke tafiya ga wanda ya san shi Allah ya sa mun gane to habbata saula tana da wannan ainihin wato dimi da kuma ainihin wato zafi a jikinta an gane wannan shi yasa ce wa tadkhulu fil amrad al harrat al yabisa bil arab idan aka sanya ta a ciwo wanda yake harrun yabisun saboda ita kuma tana da mene kuma tana kuma da sanyi a mataki uku an gani ma'ana zafin ma matakai ne sanyin ma matakai ne to ta da kuma sanyi a mataki na uku kenan ciwon da ke ɗabi'an zafi za a yin amfani da habbatu sauda ta kuma warkar da wannan ciwon kamar wani in ciwo kamar ciwon kansa ciwon kansa gaba ɗayan shi ciwon zafi ne ɗabi'ar shi ɗabi'ar zafi ne shi yasa wanda ke fama da kansa zaka ji in ka taɓa wurin zaka ji ɗumi ka je ko ana tsananin sanyi in ka taɓa za ka ji bala'in ɗibe yake da shi to da haka duk maganin kuma da zai warkar da wannan ciwon sai an nemi magani mai ɗabi'ar sanyi idan ya shigo gabar sai ya zo ya ci karo da wannan ciwon sai ya warkar da shi da izinin Allah ina fata an gane wannan ba su ko kuna gane abin da ke ba kamar kuna kallo na ne ba kwa fahimtar abin da ke nufi kun gane wannan jama'a to akwai wannan tsarin a harkar magunguna to shi yasa mutumin da ke fama da yawan cutar sanyi a jikinsa ko matsalar ciwon gabobi in yana yawan amfani da habbatu sauda yana sha a ruwan ti tana maganin malaria saboda malaria ta da wani irin ɗabi'a a ɗabi'ar sanyi da kuma zafi kana jin sanyi a jikinka amma kuma jikin ya ɗau me ya ɗau zafi su aka yi amfani da ita akan malaria da typhoid duk tana maganin wannan amma za a haɗa ta a cikin wasu magungunan ne daban saboda ita kaɗai din ba za ta iya kaiwa zuwa ga warkar da ciwo a cikin lokaci ba an gani sai an nema mata wasu abokanan aiki kamar me za a sanya mata zuma an gani sannan za a sa mata citta mai koko citta mai koko da yawan nan mun santa ga shugaban yan koli na duniya na nan an gane wannan ai sannan za a sanya mata tazargaje tazargaje a maganin malaria yanka daya an gane wannan ai sannan kuma so samu ne a nemo ganyen mangoro sai kuma ganyen dogon yaro suna ce mishi eucalyptus ganyen dogon yaro sai kuma a nemo ko ganyen gwanda shi ma a sa to da izinin Allah wannan combination din kadai in dai malaria ne kowane mataki ya kai da izinin Allah zai warkar da shi kuma kowane irin kwayan cuta ne da izinin Allah zai warke na fata an gane jajjagawa za a yi kawai a jajjaga a daura a tukunya a tafasa shi tafasawa daya ba kuma ita shan wuta ba a kai shi ta shan wuta to duk ƙwayoyin sinadaran kuma sai su mutu wuta za ta kashe su an gani tafasa ɗaya kawai zai ya isa sai a sauke shi a tace a rika sa zuma babban cokali guda ɗaya a sha kofi ɗaya safe ƙaramin kofi ɗaya safe ɗaya ɗaya yamma da izinin Allah za ka ga abin wannan mun sha yi ba ma kuma yana yi garanti ga ma ɗaya daga cikin patient ina na wanda duk lokacin da nake malaria ko wani abu shike ɗebo magungunan muke haɗa shi ma ya sha an gane wannan so akwai irin waɗannan magungunan waɗanda inda muna da su a gidajenmu galibi za ka gaba da matsaloli irin na wannan hatta wannan bishiyar da kuke ganin tana tana maganin typhoid wannan umbrella ɗin ganyen ta yana maganin typhoid kaɗan same shi aka ɗan jajjaga shi aka ɗan haɗa da ganyen gwanda da wasu 'yan ganyayyaki aka ɗan tafasa shi kenan da izinin Allah sai ga mara lafiya yana yana samun waraka Allah ta'ala ya samu dace almuhim jama'a habatu sauda ta wuce duk inda kake tsammani tana maganin cutan sanyi na hanyar numfashi tana maganin cutan burgami na cikin wuya an gane wannan ai tana magance matsaloli na abin da ya shafi ainihin wato dukkanin wani mummunan ciwo wanda yake takura ma ɗan adam aka rasa gane kansa to idan aka sa habbatu sauda a cikin magungunan da ake amfani da su da izinin Allah za a samu waraka an gani musamman waɗanda shekarunsu ya ɗan ja ga su ma'an sa'idi na anan su abin da za su yi kawai da kuma kumburin gaɓoɓi za su nemi garin sanya sai kuma ga faran babunaji faran babunaji sannan kuma sai a sami garin habbatin sauda ɗin shi ma sai a zuba shi a ciki sai a haɗa a cakuɗa su gaba ɗaya in an samu ƙusul hindi albahari na ma amfani da ita to da izinin Allah wannan ana tafasawa cokali ɗaya ya isa a tafasa kawai da ruwa kofi uku a sha kofi ɗaya safe ɗaya rana ɗaya yamma da izinin Allah wannan za ka nemi wannan sanyin gaba da sanyin gaɓoɓi da na mara da wanda za ka ga yana riƙe mutum kunguru da baya da gwiwoyi da dukkanin irin wannan rheumatism ne rheumatoid ne arthritis ne osteoarthritis ne duk wannan sunayen wasu terminologies ne na malamai na abin da ya shafi ciwukan sanyi musamman na gabobi da sauransu imana sai garin sanya sai kuma garin habbatu sauda eh kowanne za a neme shi mutasawi sai dai ita sanya za ta fi misali aka samu sanya kamar cokali hudu sai a sami a faran babu naji shi kuma kamar cokali uku sai a nemi garin habbatu sauda shi ko da cikin cokali biyu ma zai ma'ana kowanne ana san akwai adadin abin da ake so a zuba a cikin shi idan ka sa sai a sai a hada shi gaba daya sai a dafa cokali daya da ruwa kofi uku kofi wanda yake abin nan mu'tadil tsakatsakin kofi ba asalin babban kofi ba ruwa kofi uku sai a rika dafawa ana sha da izinin Allah duk wannan ciwon gabobin da wannan azabar za a neme shi a rasa da izinin Allah don wannan mun gwada da yawa akwai mutumin da ya kawo complain cewa in da zaran yamma ta yi magariba ta yi tun daga kungurin shi zuwa kasa sai ya daina aiki ko tashi baya iya yi har sai asuba ta waye kuma ciwo ne na fatan gane wannan eh to da wannan hadin na bashi kuma ya sha da izinin Allah kuma Allah ya bashi lafiya ya warke na fata an gane wannan so akwai abubuwa da yawa waɗanda habata sauda ke yi an gane wannan ko yawwa to don haka tana da zafi a ina mataki uku an gane wannan ai shi yasa ma take magance matsalan kuturta da matsalan zazzabi da matsalan ciwon ainihin wato makogwaro an gane kuma tana magance matsalan shaka iska mutumin da yawanci kullum hancin shi a cucushe in yana cin garin habata sauda yana kuma yin yana shafa man a hancin shaka yana shaka yana shaka ta izin Allah duk zai bude kofofin iska wannan muna magana fa bangaren likitancin jiki ne kawai an gane wannan ai amma muka zo maganan maganan arrubiya bangaren abin da ya shafi bangaren cututtuka da shaidanu suke haifarwa to ita ku habbata so da ai uwa ce anan uwa ce babu wani cutar da shaidani ke sawa a jiki fil ghalib wanda habbata so da ba ta maganin shi ina fata an gane kai ba wannan ba har a gidanka ka huta da maganin sauro inda kana da ƙwayan habbata so da na ka ɗan ɗibi ta kaɗan zuba ta a wuta kawai ta yi hayaƙi a ɗakin gaba ɗaya duk abin da ke ɗakin mugu zai mutu zai kashe sauro zai kashe kuɗin cizo za ta kashe ainihin wato a menene gizo-gizo duk waɗannan za su mutu tsaka duk za ta mutu waɗannan duk wani ƙwaro ma da baka san da shi ba za ga ya mutu zai faɗi ya mutu da izinin Allah ina fata an gane saboda haka in aka yi a gida amma matarka tana fara matsalar shaidanu in kana dan yi zaka duk an samu saukin wannan ko tana jin tsoron shiga ɗakin ko gaban ta dinga faduwa ta shi in ta tinkaro ɗakin ta abubuwa irin waɗannan da yawa mun gane wannan saboda haka anan akwai nau'in dafawa akwai amfani da shi kan shi man da sauran abubuwa irin waɗannan ban son kai mu da nisa ne almuhimmu dai tana da matukar amfani saboda haka da Allah ya wata rana zamu zo karatun ba maganan hadisai ba ne maganan kiwon lafiya ne ɗan samu lokaci a ɗan samu kodan ɗan ƙaramin littafi ne ni ban cika san ayi abu kawai wawai a zo a dinga a dinga mutane bayani haka kawai tafi a a iska ba amma ka samu wani ɗan littafi ko ya yake idan aka ɗan sa shi aka yi insha Allah za ga mutum ko da mantawa zai koma ga wannan littafin ya ɗauko wannan abin ya duba don ya amfana mun gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace su wannan kan ma ka kirga da haka in ka zo za a iya maka bayani sannan duk masifar ciwon kai ciwon kan nan migraine ne ma'ana mai bari ɗaya ne a shaƙiƙa ciwon kan nan wanda ake jin shi ta ƙiya ne mai sunan shi mana hussein na ƙiya ciwon kan ƙiya yawwa amma dai na turanci nake su dama amma dai akwai wannan ciwon kaza ka ne mutum yana jin shi a ƙiyin shi ko ba kwaji da yawa wani kuma zai dinga jin ciwon a goshi ciwon kan a iyaka goshin shi na haka irin wanda za ka ji ko sallah ka zo yi da ka ɗan yi haka suka ji kamar goshin zai yanke ya faɗo to idan ka nemi mahabbatu sauda mai ƙarfi ko na matsalar jinni ne duk muguntan jinni da zai shiga kai mutum ya dinga haifar mishi da azabin ciwon kai duk azabin ciwon kan nan sai an sa wani tsalle an daure to in ka samu manhabatu sauda a dinga lakata haka kawai ana tsotsa a baki kamar sau uku haka sai a lakata sai a sa hanci sai a shaƙa da ƙarfi bayan nan kuma sai a ɗan lakata sai a shafa a goshi haka a jikin waɗannan jijiyoyin na gefe da gefen nan ana shafawa duka a shashafa idan mutum yana jin ciwon kan nan zai dinga maimaita wannan duk bayan minti talatin zai dinga yi duk bayan minti talatin zai dinga yi zai mai sauki in yi sauki zai mai da shi bayan awa daidai in ya sauki sai mai shi bayan awa biyu in ya ƙara mai sauki sai mai da shi awa uku uku in ya mai sai mai da shi kuma safi rana yamma in ya ƙara mai sauki sai mai da shi kai ko ciwon kai ne mai sa jiri masu hawan jini to man habbata sauda tana yin wannan da izinin Allah ko a sanya ta a ruwan dumi a zuba marfi ɗaya a ruwan dumi da zuma haka mutum yana staring yana juya yana sha yayin da yake sha wannan turin da ke tasowa yana shiga hancin shi yana shiga kan zaka ji da izinin Allah nan da nan ciwon kan ya sauka komai azaba shi an gani sannan habbata suya tana maganin hawan jini tana maganin ciwon siga tana maganin ciwon hanta tana maganin ciwon koda tana maganin ciwon saifa kai duk wani mugun ciwo da ka sani a jikin dan adam kawai yadda manzon Allah ya faɗa din nan shifa'un min kulli da'in tana yi illa iyaka kana da buƙatar ka san yaya ake haɗa ta ta kuma ba da aikin wannan gabar da ya kamata a warkar da ita Allah ya sa mun gani dan ba kawai da an ce maka ai habbatu sauda tana maganin kaza kuka je ka diba ka ta hambuda kana ci ba sannan barin gaya muku duk wata kwaya da za ce maka sha paracetamol to habba ta fita ka ɗebi garin habban kawai ƴaƴan habban in kana ciwon kai ko zazzabi ko wani abu da ake cewa sha paracetamol ko ka ɗebi garin ko ƴaƴan ka watsa a bakinka ka bi shi da ruwa ka sha kamar panadol ko kana ɗiba ka sa a bakin ka tattauna sai ka bi ta da ruwa wannan yajin nata za ka ji ya shige ka nan da nan da ya mintoci minti uku minti hudu minti biyar da izinin Allah za ka fara jin jikinka ya fara sauka wannan bitajir ba an riga an tabbatar yana yi ne jama'a ba shakka nake banda shakka ko ne musu ƙarar darasi illa iyaka har kullum muna faɗa mutane game da abin da ya shafi magani cewa akwai ƙaddaran Allah da hukuncinsa wannan zai iya sha yanzu nan ya warke wannan kuma zai iya sha sai bayan kwana uku saboda ya danganta da kowanne irin yawan dagwalin ciwon da ke jikin ɗan adam ne an gane kuwa sinadarin ciwon da ke jikin ɗan adam ya danganta da irin yanayin yawan shi mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace والحبة السوداء كثيرة المنافع جدا ita wannan habbatu sauda din tana da magani kware da gaske sosai da sosai wa qawluhu falaysa shifaa'un min kulli da' mithli qawlihi ta'ala tadmiru kulli shay'in bi amri rabbiha ay bi kulli shay'in yaqbalu tadmira wa nadaira mun karanta wannan haka ne tayyib daka jama'a kunji malamai da yawa kai ta kai ga manzon Allah ma har wasiya ke cewa alaikum bi hadhihi alhabbati sauda kun gane ko alaikum jama'a ku dinga yin aiki da wannan habbatu sauda din fa inna fiha shifaan min kulli da illa san domin cikin ta akwai waraka ga dukkanin irin nau'in cuta da ke jikin dan adam kawai sai dai mutuwa sai dai mene sai dai mutuwa wa alaikum salam wace ce asali asali mai kyau ya danganta daga yankin da kuma irin abin ka gani asalin habba kaga yanzu ka sami ta pakistan masu kamfanin himani suna da mai kyau kware da gaske sannan idan ka sami masu kamfanin al-mu'jiza miracle ita ma tana da kyau ina ga wannan masar ne idan ka sami ashifa da annasil waɗannan masu ne ƙarshe ni ba san wata habba da tafi su kyau ba da kuma ƙarfi ashifa da annasil kuma dukkanin wannan kamfanin jazair ne algeria kamfanin algeria su suke yi shi sannan akwai sudan habba sudan ita ma tana da kyau ƙware da gaske akwai kuma habba ta saudiya ta saudiya galibi ita ja ce ba baka ba ce akwai jar habba akwai bakar habba an gani ita ma jin tana da magani amma ba ta kai bakan zafi da kuma yin magani a cikin lokaci dan gangani ba amma dai galibi in kaga an sa habbatu sauda irin kwayin dan Kano to wannan zaka sha man gyada ne yawa magana gaskiya kenan zaka sha man gyada ne ko man waken soya ko wani abu idan wani kawai zai je sai ya siyo mai a kasuwa kasan kana da son kudin nan nasu Allah ya shirye su ya ƙara musu albarka eh haka ne wani kawai haka zai shi mugu ne shi ba ma habban a ciki wani kuma zai je ɗaya bota ne ya sa a niƙa mishi dan ya siyo wani mai sai ya zuba garin habba a ciki sai ya toya sai a ji ƙanshin habban a ciki ba wai tsabar mustakhisul habba bane ma'ana ba habba bane da aka aka tatso shi daga original habba aka yi amfani da irin injinin da ya kamata wajen tatso man gaskiya shi yasa ni gaba ɗaya inda habba 'yan najeriya ce kai hai afirka ma har sudani yanzu ba na siya dalili saboda in sun siyo habba sudan ɗin mai kyau gangariya sai kuma su siyo mai sai a zuba a ciki sai a cakuɗa masu kai tana wani wani ƙauri-ƙauri na ba ta da shi ne na ambata yi akwai habba da yake kawo daga masar kamfanin alhawaji amma su ma habbas gaskiya ba ta da zafi tana magani amma ba ta da zafi ba mai zafi ba ce ta don ka ɗanɗana ta za ka ji ta dalam-dalam za ka ji ta ita ma mai kyau ce ga na sa'udiyya akwai habba yar sa'udiyya mai kyau ce ita ma amma kamfanonin da muke maganin za ka iya samu kamfanin alhawaji na faɗa ko kamfanin ashifa kamfanin annasil kamfanin himani akalla waɗannan guda hudun na biyar kamfanin almu'jiza miracle in ka samu waɗannan guda biyar din to insha Allah ta'ala duk wanda ka siya a cikin waɗannan zai jima kamfani amma sai dai gaskiya akwai tsada magana gaskiya yawa in dai masu kyau ne in dai mai kyau ne ko kusul hindi in ka samu manta mai kyan da abubuwa irin waɗanda za ka ga wato suna da kyau ƙware da gaske da kuma magunguna masu ainihin wato albarka ƙware da gaske. Ka gani? Da tsada mana, to ai tuwon girma, miyan sanama, so da kan kana so ka sami wani ya zo shago na ya gana ɗauko habbaci sau da sai ji shi amma fa wannan dubu biyu ne 60 mil ce gaba ɗayanta ce to wallahi ni dai kaza kaza a ɗiba mu na ɗari biyar ce babu to ta za ka sai na ɗari biyar 15 mil ne ɗan ƙanƙani za ka gan shi kuma rena wa mutum zai yi tuna je shagon wani bala'in tsada yi da shi to maganin kamar ka siya mishi wannan zai ɓata maka soyayya tunda shi bai san darajar magani ba amma idan aka sayi kwalban ka saya dubu biyu misali kamar na annasir ko ashifa ko almu'jiza ko wani makamancin wannan ka saya kai da kanka da kake amfani da shi za ka san cewa yes yanzu kai amfani da magani mai kyau na'am ba ne a za a iya ɗiba mana za a iya baka rabinta ka bar naira dubu eh na ba an gada wanda to haka ake kasuwancin jama'a dan bubbuga saboda in ka je galibi zaka tada irin waɗancan da zaka ba arha zaka ba arha to kuma ba bin bukata sai ka sai arha ɗari ba ta haifar maka da amfani ɗaya mai kyau ba to me amfani shi ba gwara kai haƙuri kai asusu ba ko kuwa sannan ga masu matsalan fama da ulcer ulcer habba tana yi habba da zuma tana yi amma so samu a nemi habban a nemi garin hulba sai a nemi garin ƙashin roman ƙashiru roman a haɗa waɗannan guda ukun gaba ɗayansu a wuri guda a cakuɗa su ma'ana roman ɗin tafi yawa misali ce roman cokali biyar sai ne habba a ce cokali uku hulba ma cokali uku ya zamto mutasawiya ne su darajarsa ɗaya sai a haɗa a cakuɗa a zuma a dinga shan babban cokali da safe kafin a ci abinci cokali babba bayan an ci abinci da rana babban cokali da daddare bayan an ci abinci a garin mana garin kake magana an gani sai a hada a cakuda ana sha in kasu za ka yi kara mata zi'tir in kasu za ka yi kara garin raihan in kasu za ka iya kara wasu yan kara kare dai maino maino musamman idan olsen ta zamto mai sa yawan lalacewar jiki tunan kuma kana bukatan ko dai ka sa garin na'ana ko ka sa man na'ana amma man na'ana marfi ɗaya ya isa saboda wani lokaci in ta yi zafi da yawa kuma musamman idan na kamfanin alhawaji ne na da ƙarfi da yawa to wani lokaci ma wani bai iya sha saboda zai ji suya a ƙirjinsa amma dai za ta magance maka wannan matsala za ta buɗe hanyoyin iska kamar irin wanda ke da ulcer da zaka ga irin numfashi idan numfashi shi kamar zai daga ɗaukewa ɗin to aka ɗan samun habba ɗin kamar rabin marfi ma a wannan combination ɗin ya isa an gani zuma ku kasa duk iyaka inda ka so iya kuɗi iya shagali ita ma ka nemi zuma mai kyau ba suga ba yawwa da akwai zuma akwai suga na'am Allah ya ce mu dai muna da ita ba kasuwan shi muke ba amma muna da ita mai kyau ba mix insha Allah Allah ya samu dace ina ga mu tsaya iyaka nan kada karatun na mai karewa kan habba dan ni ina son mu yi sauka gobe in Allah ya sufa amma shi kenan ko ba tambaya eh hulba ba habba hulba sai kishin ruman kishiru ruman ina jinka yanayin yankin da muke rayuwa ne da kuma mafi yawan abincin da muke shi ka gane shi ke yafi mana da wannan eh wannan dogon zance ne sai ka zo ka same ni a shago wani a rumani zama cokali biyar ko shida sai habbatu sauda cokali uku sai halba cokali uku kowanne hada saboda asali jama'a ciwon ulcer jambo ne jambo ko me yake da shi ɗabi'an sanyi ko zafi ban ji ba zafi to waɗannan kaga habba kai amfani cokali uku ne ruman kai amfani cokali nawa cokali biyar ko shida ita za ta yi asalin maganin ita kuma aikin hulba a nan shi ne za ta tsoro da nama za ta tsarar da nama a cikin ciwon yadda zai iya warkewa gaba ɗayan shi zuma kuma za ta cinye ƙwayoyin cutar da ke cikin wannan bari ma muku filla-filla an gane ita aikin ruman za ta yi ta kwantar da wannan raɗaɗin da kake ji da zafin da cikinka yake zai kwantar da shi aikin habba kuma mun ce tana da aikin mene tana da zafi amma zafin ta lamba nawa ne mataki na uku ne an gane wannan so ita kuma idan ta je habba za ta kashe matsalar zafin nan da burudan take da shi tana da buruda lamba ɗaya an gane sanyi lamba ɗaya za ta sanye wannan gabar ita ma ta je wannan zafin ita kuma hulba abin da za ta yi bayan ita ma ta kashe ƙwayoyin cuta sannan kuma za ta tsoro da nama daga cikin wannan ciwon tunda ciwo idan ya zama ya yi rami me ake bukatan a yi sai an caci kosa ne ke warkewa zuma kuma in ciwon a cikin shi akwai tsoro kaga bai da ra'ayi ciki sai an cinye mene wannan tsaron ita zuma za ta cinye wannan tsaron za ta kashe ƙwayoyin cutar da ke haifar da wannan ciwon ya ci gaba to kaga kowane bangare an hada sai kuma ka nemi irqasus irqasus imma dai ka ɗebi irqasus ɗin ka zuba a cikin wannan combination ɗin imma ka nemi irqasus ɗin ka dinga shan rabin ƙaramin cokali shi kuma wani antibiotic ne wanda yana daƙile duk wata gaba da ke ciwo ko take amsa ciwo a cikin ɗan adam a ɗan lokaci kaɗan za ka ta dakatar da wannan cutar da ke haifar maka da wannan rin a jikinka ina fata an gane wannan mala abakar shaida ne anan shi ma ya sha shan wannan mai dan zakin nan ko bayan ka ne ya rike yanzu aka baka wannan kasha minti goma ko bayan ka ya rike ko ka je dan ɗinka yana suyan masifa da bala'i kana zuba a bakin ka dan tsotsi garin na baka minti biyu in ga maka yawa zaka ji wannan zafin gaba ɗaya zafin kirjin ya sauka eh to ka gani so yana da kyau shi kuma yar kasus sai a dan hada shi daga raihan kama ce cokali uku ne yar kasus sai a sa cokali ɗaya na raihan mana ka je ka duba ka duba healthline.com www.healthline.com ka sa licorice benefits of licorice lico L-I-C-O-R-I-C-E wannan zaƙin da kake ji mala abakar tana maganin ciwon gaba yana maganin hawan jini tana maganin ciwon suga tana maganin ciwon hanta tana maganin ciwon koda wannan abin da kake gani mai zaƙin ƙwarai da gaske ayabi ne wanda ai bai kamata a ce a wani gida babu shi ba kuma mai onsa da yake fama da yanzu ba kuna zuwa kuna shan wannan wannan abin da kuke sha ba wajen ce anti-acid anti-acid in tambaye ku acid mai yake da shi zafi ko sanyi zafi to an ce anti-acid kaga shi ciwon magashe sa wannan anti-acid da kake sha ba zai taɓa maka da ulcer ba har abada shi kawai abin da yake yi yana kwantar da zafin da ke wannan gaban in ka sha kirjinka na zafi ko wannan gaban in ka sha to sai ya je sai ya neutralizing din wannan zafin da kake ji amma ba zai wakar da ciwon ba sai dai ya kwantar da shi so duk wata alluran simitirin da zaka yi ba zai ba zai wakar da ulcer ba shi ma duka kwantarwa zai yi dan ni ban taba ganin mutum da ido na wanda ya sha maganin asibiti na ulcer ya warke ba ni ban taba ganin shi ba da Allah dai akwai suna da yawa barkatai amma wallahi ban taba gani ba ne so ko wannan irin kasusun kaɗai kake amfani da shi misali da raihan kake sha ɗan ruwa kana sha ɗan sa a ruwa kawai ka ɗan sha ka shanye da zaƙinsa da komi da izinin Allah ƙulsa sai kun yi sai kun yi hannun riga matsalar mu guda ɗaya mu al'umma Hausa muna da wata matsala shine ka fara shan magani ka samu sauki kawai sai ka zo ka daina shan maganin ka mamanta ita kuma cuta abin da ba ta so ka fara shan maganin da za ka she ta ka daina to sai ta zo ta koyi tirjiya shi ne yaren zan gaya muku na ce resistance ba ta gano resistance sai ta samu tirjiya ma'ana kamar yanzu akuya ce ka saba kullum kana dukanta yanzu me za ta yi za ta fara shinge dukan za ta yi maɓan nan ko ka duk yoke za ta ci kawai normal ne normal kun gane kuwa to galibin mun fara shan magani muna jin sauki sai kuma daina sha in muka sha ya ƙare madadin ka zo ka ƙara ka ƙara ka ƙara saboda ciwon ya warke gaba ɗaya zama ka warke to ba mu wannan babu da wannan tsarin mu a rayuwarmu sai kuma mu koma mu je mu nemi magani da zai kashe mu dan jama'a galibin maganin asibiti da ake sha na ƙwayoyi suke kashe mana idanu suke haifar mana ciwon zuciya suke haifar mana ciwon ulcer suke haifar mana ciwon hanta suke haifar mana ciwon koda suke haifar mana da matsalan abannan wannan prostate matsalan mafitsara wallahi malam duk magungunan da muke sha na tura wannan kwayoyin da muke sha suke haifar mana da wannan matsalolin kai kuma an ce ma ka daina shan daci daci na sa hanta daci na sa kaza kaza kaza karerai na banza da wofi duk duniya malaman ittifaki a suka yi babu sinadarin da ke kashe kwayan cuta nan take zuwa ɗaya kamar daci to duk magunan su kuma akwai ɗacin amma kai an hana kashin ɗaci so da kai an rena ma wayo kun gane wannan irin su miyan miyan shuwaka da muke muke sha ce a nan ɗaci zai taɓa maka hanta bayan kuma wanke hantan take yi ko malaria ce ta kama kai zama a je a nemo ganyen shuwaka a dan kirba shi a dan a dan wanke shi kaman so biyu ko so uku haka a dan sa shi a wuta a barraka a sa zuma a sha da izinin Allah minti goma sha biyar zaka je in mutum yana bargo zaka ya fito ganyen shuwaka wannan kamar da magunguna sai mu je can wani wuri mai neman magani a iska ta kashe kuɗin mu ka je asibiti a tabaka wulakanci malam to dole sai ka zamto kana da tsarin abincinka maganinka abincinka maganinka wata na kawai ka ce yau kana son a maka miyan lalo ne yau ka ce kana son miyan karkashi ne ya da amfani a jiki alaji ba ran da muke magana game da fallon kuka ba ko kuwa ba ma falaloli na kuka malam wallahi malam jami mu kai ba mu wani munasaba ce ta karatu ta rigidancin manzo Allah ya sami kidan wannan bayanin amma mun da albarkacin wannan ai nan ba wajen wannan bane nan wajen qala Allahu qala rasuluhu to amma kuma ka'ida babu abin da ba a koyarwa a masallaci jama'a na sha gaya mana wannan kuma akwai wannan tsarin za mu dinga gayyatan ƙwararru akan abin da ya shafi harkar lafiya akan abin da ya shafi harkar ciwo harkar noma so sai mutane bayani su koyi mutane su koyi ilimi za su samu tattalin arzikin su haɓaka harkar kwamfuta eh hatta harkar kwamfuta da media a zuwa mutane bayani yadda za su amfana da yadda za a kaza da kaza in kaga kaza kaza ne in kaga kaza kaza duk wannan abubuwan suna da muhimmanci yaran ne kawai yake bata mutane lokaci ce sai turanci wani kuma a iya turancin ne shi ma iya wani ma yana gama digiri shi bai iya turancin ba abin da ya iya kawai idan an tambaye shi zai iya rubutawa kuma shi jarabawa shi ga makaranta amma maganin turanci ne kai awa uku kala turanci da shi daga kai akwai matsala ko ba matsala bane wannan dan dama shi turancin ba shi bane ilimin shi ilimin daban yaren daban kun gane wannan ai so ka dan baka iya turanci sai me larabci ne in baka iya ba sai a ce maka kai kai ko sai dai a nema maka gafara a wurin Allah na'am am ai kaji to kuma ka tsakani Allah larabci ne maka iya ba sunan ka ba kauye kuma zaka dauki idan ma ka yi daukan sunan jahili me yasa ba ku tambaye dalili ba saboda Allah madaukakin sarki ya bautar da mu da yaran larabci amma bai bautar da mu da me ba bai bautar da mu turanci ba ko nan yare ba tun da Allah ya bautar da mu da larabci dole mu iya larabci kai musulmi an gane wannan kuma yaran nan mai sauki mai saukin gaske ne amma tun da madoka ba za mu iya ba shikenan sanin bakin ma wahala yake mana ma'ana abcd ma a larabcin ba mu iya ba alifin babu in ka ba mutum ta bi sai ka ji wani karatu malam kama wani yare yake daban ka rasa ma yake to a dai tashi a karatu jama'a Allah ta'ala ya sabu dashi ina masu ciwon haƙori eh garin habba tana yi jama'i garin habba aka ɗan tafasa ta ana ɗan kuskura baki da ita yana tana maganin ciwon haƙori ina fata an gane eh eh mana a kuskura baki kuma ana sha eh ko ita kaɗai aka yi zace da izinin Allah na'am
maganin likitoci na zamani na na'am ba ka so ma an ce din ka ce alan ka kashe maganin gargajiya don sanin da su ce alan maganin gargajiya ke sha eh ai abin da yasa ana ana faɗa da juna ne haka ne ma haka ne ma haka ne ma kowa ana jima da yake ka san matsalar mu guda ɗaya ce ma yanzu ba ina maganin cewa an za a haɗa kaza a haɗa kaza cokali kaza cokali kaza ba to wani shi a maganin gargajiyan da ya je ya koya aka ɗan nuna masa wata tsayawa ce kwaya ɗaya sai zai shiga harkan kawai ya je gida ya ɗaiwa tukunya ya ɗiba ya zuba da yawa ya kurma ruwa abin da ba a so kenan ba zai ba da ka'ida a ce kai ta ƙinƙyama kawai kai ta ƙinƙyama shine matsalar amma misali irin wannan nau'in da rigidancin tun ne za ana karantarwa hausawa sai riga sun yi nisa akan abin da shafan wannan harkan jama'a in ka je youtube ka je ina za ka ga bayani ana ta yi iri daban-daban hatta ayaba da kake gani sai ta magance maka matsalar ulsa ni ha'iyan ayaba tana maganin ulsa kamar ka ita kana sha da madara ko kuma ka yayyanka ta ka busar da ita ta bushe shi ma ganyen a wanke shi a cire shi ma a busar da shi a dake shi sai a haɗa garin bawon ayaban da ka bare cikin daban a yayyanka ya bushe shi ma bawon ya bushe wa ma adraka ma bawon ayaba ai ba karin magani bane wacce ta bara so samu a so samu wacce ta nuna amma bata gama nunewa gaba daya ba ta yi zama akwai ɗan sauran ɗan bori-borin nan a jikin bawan ta fi amfani a wannan ɓangaren haka masana suka ce ita kaɗai kawai kana kana sha ɗan madaranka ɗan garin madaranka zuba zuba cokali guda ka juya kawai abin ka sha da izinin Allah za ka warke tas me zai hana so akwai abubuwa da yawa magungunan a garin mu suke yanzu wani fa shi zai ci nama zai ci ganda zai ci shinkafa da mai da yaji zai ci kaza zai ci kaza zai ci kosan rogo zai ci waye waye amma dan lemun nan da zai je ya sha da naira hamsin ba zai iya siya ba yana kansa bakin ciki yar ayaban nan ta hamsin ma Allah ba shi da kwaya biyu ci abinda ake bukata jama'a a rayuwa ko sinadari shi ake bukata ba sai ka tasa abu kaya mai cin hauka ba kawai sinadarin ko yara ne a gida ka duba da kyau duk yaran da ke shan fruits suna shan kankana a ɗan siyo ɗan lemu ɗan gwanda ka kalli fuskan yaran za gan su su very smooth za gan suna da kyan gani amma wanda bai shan fruits ma da ka gani ka gan shi wujiga wujiga in kiba ne sai ka mummunan kiba yake in rama ne mummunan rama saboda me babu antioxidants ba mene dan ma Allah ya taimake mana shan kuka billahi ladhi ai kuka tana magance matsaloli masu yawa a jikin dan adam me kukan nan da kuke injini billahi ladhi dan ma muna shan kuka ne bari ku je magabatan mu Allah ta'ala ya jikansu ya gafarta musu da kun san dalilin da yasa suke son miyan kuka ba kuna zuwa kasuwa ba a ba ku maganin rana ba a barwa maganin rana ko maganin maski maganin maiko kamar suke cewa to ka lura da kyau idan ka je kai kasuwa ka dawo gida ka dawo gareji jikinka me yake dauka ban ji ba zafi ka ce a kunna ma fanka a yi wa ka ji dai zafi mai baka ba ka yi wanka amma zafi mai sauka ba saboda zafin yana cikin jikinka ne kana buƙatar wani sinadari zai sanyaya maka wannan zafin ne to ka gwada daga yau kana dawowa da wannan zafin jikin naka kafin kai wanka a yi maka miyar kuka mai rai da lafiya ka sha miyar kukan nan kaza eh dole me ni ni ba ruwa da wani magana ke miyar kuka da yake ɗauka ma'anar miyar kuka ko ka sa nama ko ka sa kifi ko ka sa wake a ɗan sa wake da sauran abubuwan da ake sawa dai daddawa ta ji daddawa mana to billahi idan ka sha wannan ɗan lokaci kaɗan za ka nemi wannan zafin jikin ka rasa saboda kuka tana kwantar da wannan zafin kuma yanzu misali ka ƙaddara ma ka ji jinka ya ɗauka zafi yanzu ulcer ta kama ka jikin nan ka ya ɗau zafi har yana wannan rawan ka sha komai je ka ɗebi kukar miya ƙaramin cokali ka hambuɗa a bakin kawai ka bi ruwa ka zauna ka jira minti uku minti biyar ka ji me zai faru tsaf za ka ji malin zafin jikin na ya sauka mana ba muna magana a bisa wai rashin sani ba ne jama'a muna sani wannan abin yana yi ne garanti ne amma galibi mun fi ƙaunar dai mu daidai kemis ɗin nan dai so wani ya sha maganin tari in ka gano zo wajen mutu cuta ta gagara ne ɗabi'un mutane kenan ba za a zo kemis ɗin ka sai magani ba ne islamic kullum ana turuwa ne a wancan kemis ɗin kuma maganin nasu cutarwa yake da shi akwai profesa da na ji zancen sai ke cewa suke controlling one over three na world population ba ta hanyar koyo sai ta hanyar waɗannan magunguna nasu an gani yace kuma suna haɗa kai ne da jami'ai na lafiya na kowace ƙasa ana ba su cin hanci duk wani zama yasa of health kana jin ɗori shi a ƙasa ban ji ba malam Hussein kuna ji duriyar shi waye wani minister of health na Najeriya ne waye wani minister of health kun san shi lab zaka ji yayi mabiyaci an tura ma biliyoyin kuɗi malam ana shigo da miyagun magunguna ana ba mutane suna sha suna mutuwa da gaske ne wannan jama'a la shakka fi su kuma kullum suna kushe maka natural medicine ne ai wanda yake ba da bai ma san me yake ba kaza kaza kaza kaza duk irin wannan abubuwan jama'a na sha zuwa asibiti in je in ga wani ya fama da jiki ko wani abu sai in dan bashi wani abu aljihu da zan ciro man ce unguwan nan dan sa a baki dan tsotsa gida ko sai ah malam na ji hana ki sauki ne da Allah malami wannan ce kai kai kul bakin ka naka eh ka aiko ne sai a diba wani lokaci sai mu sa a sa maganin a ruwan shayi sai a dafa dole za mu lafiya shan ruwan zafi ai to sai ya zama shine zai warkar da kai maganin ma da ka sha wancan me sa maka cutar dizzy warkar da wannan chemicals da sauran abubuwa eh to ka gani dole su dakatar da shi malamin malam malam malam Muhammad al-Amin Allah ya kara mashi lafiya limamin kamfa wani ya zo wajen shi zai mai treatment sai ya ɗauki wani magani sai ya bashi ya ce mishi je ka jarraba wannan da yake bai kuɗi ne ya bashi magani ya ansa lafiya lafiya kaza kaza gama sai ji bai da zuba sai bukin ɗin visa sai tafi china aka ce ai china ne kawai zai iya zuwa samuwa yana zuwa china kuma wannan dai maganin da malam aminu ya bashi shi ne je samu a china aka ce shi ne dai zai wa kada wannan matsalar taka ka ce ka kai co ana yi da yawa ana yi da yawa Allah ta'ala ya samu dace kuma wannan zancen haka السادسة والسادسة عشر العلاج بالعسل yin magunguna da abin da ya shafi mene zuma eh zuma alaji kai ai zuma ko ba komai ma ai za a za a sha ta ko yawwa saboda haka musamman zuma da habbatu sauda jama'a in kana son ka samu lafiya mai dorewa a rayuwarka kawai a nemi zuma mai kyau a zuba a garin habbatu sauda a cakuda kawai ka dinga sha kullum safa ka sha cokali ɗaya kafin ka ci abinci ƙananan yara kullum a ɗan ɗiba ɗan basu ɗan rabin ƙaramin cokali su ɗan lasa a bakin su ɗan sha to gidanka ko in maganar lafiya ne malam to insha Allah ta'ala eh kan zuma malam qala Allah azza wa jal Allah madaukaki mabuwayi yace fi dhikrin nahl inda yake ambaton kudin zuma yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu yana fitowa daga cikin cikin zuma wani abin sha mukhtalifun alwanu mai launi iri daban-daban fihi shifa'un linnas a cikinsa akwai waraka ga mutane inna fi dhalika laayatan lalle a cikin wannan akwai aya liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke da amene da Allah ya sharaban da kaje asibiti a ce maka sha zuma ka kaji sai na dariyan basawa ha ha ha ha ha to Allah ya ce zuma na magani manzo Allah ce habba na magani yaushin karban ka da kaje asibiti a baka habba to yanzu manzala ne gaskiya ko su suka yi ƙarya ko ko manzala ne ƙarya suka yi gaskiya ban ji ba sun yi ƙarya manzala ya gaskiya to ka jarraba na gida mene an gane wannan ai so akwai cutar da ma akwai lokacin neman abokina likita ne ba zan farko a ina ba ne ba zan farko sunan shi ba in aka zo da matsala irin ta matsalar sanyi irin matsalar infection nan da ya gagara aka daɗe ana magani waye-waye kawai daga can sai rubuta musu takarda da laman wata ce a zo jina kuma mun yi wannan na yi consulting din su ba iyaka kuma sun warke da yawa barkatai ga su nan wasu ma ba haihuwa ne wasu ma ba kaza ne wasu ma ba kaza ne kuma duk sun haihu ga su nan barkatai ba su ma iyaka so akwai abubuwa irin waɗanda jama'a illa iyaka ba wai saboda kana kawacin magunguna bane zaka zo ne ka ce ka dinga cewa jama'a ina sai da magani ko kana yawo da bututu a hanya kana magana kuma jama'a la fakhara ilimin nan ba wai mun tsince shi a titi bane zuwa muka yi muka zo na a gaban malamai ka koya yadda zaka je ka koyi qur'ani a halari ishmawi iziya yadda zaka biya kuɗi ka je university ka koya haka muka ko haka muke har yanzu an gane wannan ai hatta acupuncture irin matsalan abin da ke ciwon gabobi ko ciwon ciwon jiki za a magance shi ta fuskan a yin amfani da wata gaba a cikin gabobin jikin kawai a ɗan daddana maka shi ka ji kawar kenan take duka muna zuwa mu koya hijama duk ina yi na je na zo na koya akwai mutane da yawa da muka yi masu kawarke da izinin Allah ko anan ma akwai an gane wannan ne so duk waɗannan abubuwan ilimomi ne jama'a waɗanda ya kamata hatta yara a dinga ware suna zuwa suna koyo wannan ilimin to ka gani hijama ya da kyau kwarai daga sun jama'a so duk inda aka ji kaka duwe tsada an ce za a biya dubu goma ka san inda ciwo mai kenan amma in na boko ne za mu je mu koyo mun yadda ya mutum ba zai wulakanta ba zai samu aikin yi kayan to ka gani shi akwai mutumin da ya je har misra ya je neman lafiya game da wani ciwo da ke damun shi ciwon kafa ne duk irin shafin da za a bashi da magan zaba sun bashi bai warken ba na ji na kafa mai hijama na tsotsa jinin kuma ya warke shi ikon Allah na fata an gani so akwai abubuwa da yawa jama'a ciwon shuga ciwon hawan jini kai har ciwon aids yana warkewa ta hanyar hijama tunda virus ne asin cutar virus ne ko me sunan shi ma turanci human human immune deficiency okay acute Okay, okay, okay, okay. Na gani. To ita ƙwayan cutar tana HIV ta. Za a zuke ta tsaf da izinin Allah ta fita. Ila iyaka za a baka bayan wata uku uku ko bayan wata shida shida kana dawo ana yi maka. Da izinin Allah za ka mutum ya warke. Akwai waɗanda an musu da kuma sun warke da izinin Allah. Hatta ciwon suga da matsalar hawan jini da matsalar ulcer duk ana yin hijamata. da matsalar yawan ciwon kai da matsalar rashin kwakwalwa kwakwalwarka tana da dodewa a ta karanta maka karatu baka ganewa kwakwalwar kaɗan kaɗan take iya ɗauka ana mutum hijama ka daga lokacin zaka ji karfin haddaka ta karu duk wani abu irin wannan kwakwai munasaba ce ta kama Allah ya kiyaye mun gama to kun ji jama'a Allah ya ce inna fi zalika laayatan lalle a cikin wannan akwai aya li qaumi yatafakkarun ga mutanen da suke tunani athaniya na biyu wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ashifa'u fi thalatha waraka yana cikin abubuwa guda uku fi sharqati mihjamin a tsaga da me da ainihin wato da kaho wanda me ake ce musu wanzamai ke yi an gani yawwa a ƙaho da wanzami yake yi wannan yanka shi ne sharfa wannan tsagan da yake yi ya tsotsa wannan jinin manzo Allah ce waraka yana cikin wannan kuma wannan garanti au sharbati asalin ko shan zuma an gani au kayyatin binar ko kuma yin mene yin sakiya ko lalas da ainihin wato wuta wa ana anha ummati anil kai amma ni ina hanna al'ummata game da yin mene sakiya ne an gane wannan eh to waɗannan baki dai jama'a magani ne na gidi yanzu kamar zuma din wani ce maka shi ba san zuma ai yana sha ciki shi zai fara ciwo waye mutuwa ya tashi na samu irin wannan experience din da yawa a wajen mutane to an za ka bashi magani kada ka ce mishi sha zuman kai tsaye ya ɗebi zuman ne kamar cokali ɗaya sai ya zuba a cikin ruwa na kofi ruwa kofi ɗaya sai ya juya sai ya sha to zai iya sha kuma za ta mishi aikin da ya kamata mishi a jikin shi in wanda baya iya shanta ne kuma yadda Allah ya faɗa ne mukhtalifun alwanuhu haka zuma take amma wani sai zuci shi shi farar saƙa shi in ba farar saƙa ba zai siya ba saboda yawancin zuma in ba farar saƙa ba ne waya mutuwa ya tashi duk ƙarya kake na yadda akwai wannan amma ita zuma abin da ake kula da ita mai sinadari akwai sinadarin abin da ake nema ba kala ba ne abu ba ida ba ne ya danganta da irin furanni ne akwai zaman ma za ka ji ɗaci take ɗaci zuma ce amma ɗaci take da shi ga zaƙi amma kuma ɗacin ya yi yawa akwai da wani malam mai je su a kano wanda ke kawo daga yankin kamaru billahi da zuman nan ɗaci take da shi gaba ɗayanta an gani to me za a yi wannan to wannan ba za a yi ba magana a dinga shanta direct musamman wanda ke shi sha zaƙi ne sai a nemi zan yi a bashi amma sai a hada magunguna da ita to ko za ga maganin ne da kasan yankan wuka da izinin Allah ka za ga yana warkar da mutane bakar zuma haka za ka gani jar zuma haka za ka gani farar zuma farar saƙa duk diga shi iri daban-daban ce zuma akwai fara akwai ja akwai mene baka ba ai kai tsaye kake bashi a ruwan dimi za a bashe shi kuma zai sha lafiya lafiya da izinin Allah za ka gwada ga an gani wannan ke na jama'a to ku jama'a kun ji Allah ta'ala ya samu dace lokacin fa ya gari mu tsaya ne gobe sai mu tashi akan ruwan zamzam sai mu je amradul qulubi amma gobe gurgudu zamu sai gaskiya dan yawwa insha Allah insha Allah gobe za mu sauka da izinin Allah eh eh kada a yawaita yin shi gaskiya amma kuma tunda har ya faɗa maka cewa yana waraka wasu malaman su gani wannan wani irin hani ne hani ne na at-tahrim ko na hani na at-tanzih ko hani na al'ikrah ka gani na al'ikrah ne mana shi manzon Allah yana kyaman yin mene yin tsakiya amma kuma in an yi in babu ne ina fata an gane wannan in za mu dakata abinda muka ranta daidai Allah sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gobe mun ta mun zo zamu tashi akan zuma ne fa jama'a saboda ina jin ka wannan abin halin da sabon kai ga shi zai yi tafiya an taimaka a zai nan ma kai ba mu da rana